وإسوته من النار وكان له مثل أجره من غير أن يقصر من عمله من أجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يقول سائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر سائما على تمرة أو شربة ماء أو مسكت لبن الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarikai godiya ta tabbata ga ubangijin da ya sanya azumi ya kasance wani garkuwa ne da yake kasance mutane daga sabawa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta tabbata ga ubangijin nan da ya sanya wata ramadana ya kasance wata ne mai albarka ga mu'minai wata ne abin yi wa maraba ga masu bautan Allah wata ne abin soyuwa a zukatan masana Allah mun shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya zabe shi ya kasance manzansa zuwa ga dukkan talibai salatin Allah da amincinsa tabbata a bisa shugaban manzanni baki daya jagoran masu tsoron Allah salatin ya tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biye musu cikin kyautayi har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yi uwa mu ji tsoron Allah tabaraka wata'ala mu yi dukkan ayyukan da su ƙara kusanta mu zuwa ga Allah tabaraka wata'ala mu san cewa kowanne abu mafi alkhairin abu ko zance shine kalmar Allah littafin Allah mafi kyawun shari'a shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka zalika mafi munin zance shine wanda aka kaga mu sani duk wani abin da yake kagagge ne da ba shi da asali a cikin kitabu wa sunna wannan shi ne bid'a kowace bid'a da ba ta da asali a kitabu wa sunna hakika bata ce kuma kowane bata karshen ta makoman ta zuwa wuta ne Allah ya shi ba ki da hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah ku sani Allah ya farlanta muku azumin watan Ramadan kamar yadda ya faranta wa mutanen da suka zo gabaninku da yi idan kuka yaka za ku kasance daga cikin masu jin tsoron Allah Imam Bukhari ya rawaito hadisi wanda ya karko aka karko da wajen sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya azumci wata Ramadana yana da imani da Allah yana da kwaɗayi ladan nan to Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mishi zunubansa da ya aikata a shekarun baya duk wanda ya tsayewa daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin samun lada shi ma za a gafarta mishi zunubansa wanda ya aikata a shekaru a shekarar baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa shi azumi katanga ne ga mumini katanga zai hana mumini daga afkawa wajen sabawa Allah kuma zai katange mumini daga watsawa shiga wuta hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ana idan mai azumi ya ɗauki azumi to ya haramta gare shi ya kusanci matarsa ya haramta gare shi ne wani abu duk na alfasha ko fasikanci ya kamata a gare shi ya kasance cewa idan da mutum zai zo ya zage shi ko ya nemi ya faɗa da shi ya ce mishi a ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi abin da wannan hadisi yake koya mana a nan wajen shine kyautata mu'amala da Allah da kuma kyautata mu'amala da bayan Allah wani bangare na hadisin yana nuna mana cewa daga lokacin da kake kusanta matarka kake kuma ka yi aiki na albasha to kaya kana ƙara mu'amalarka kyautata mu'amalarka tare da Allah tabaraka ta'ala daga lokacin da kuma dan uwanka bawan Allah ya zo ya cutar da kai kai kuma ka ji shi da salama wanda kana ƙara kyautata mu'amalarka ne tare da bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take kifansa wannan wannan wari da yake fita daga bakin mai azumi ya fi ƙanshin almisi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa mai azumi yana ɗaukan azumi ne yana barin sha'awarsa na ci da sha'awarsa na sha da sha'awarsa na jikinsa ba don komai ba sai dan saboda ni da Allah tabaraka wa ta'ala to sai da haka azumi na wani ni ne zan biya mai azumi da irin ladan da nake so an kuma karbo hadisi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya kuskura ya karya azumi da gangan ba tare da wani uzuri ba wanda shari'a ta tanadar to idan da zai azumci dukkan ranakunsa da duniya wannan azumin da ya karya ta rana ɗaya ba zai ba zai barewa wa'annan wannan kwana guda ɗaya tak da ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ya karya wannan azumin nasa Allah ya kiyaye mu وقال صلى الله عليه وسلم على فلا يحسن حديث الأب وجل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يانا شيوا كيوكو قريب نيمي جرم ليلة القدر أتشن غرما كرشين وطن رمضان كوكا إيا سامن شي أدران أشرين تبيان ko a daren ashirin da bakwai ko a daren ashirin da tara a wata ruwaya da yake ku neme shi a cikin darare wanda suke mara daren ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko daren ashirin da tara manzana sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallar farilla daga wata sallar farilla zuwa wata daga wanda haka zalika daga ramadan zuwa wani ramadan din haka zalika daga hajji zuwa wani hajji abin da ke tsakanin su na kwanaki da watanni da da satuttuka ana gafarta mutumin nan dukkan zubansa muddan ya gujewa manya-manyan laifuka manzana sallallahu alaihi wa sallama yana cewa imama sayyidina Sulman yana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan mubarin ranar karshe na watan Sha'ban yake cewa ya ku jama'a ku sani ga wani wata ne mai albarka yana doso ku wani wata ne wanda yana da wani dare guda ɗaya wanda daren nan nasa guda ɗaya ya fi watanni guda dubu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya farilla ne gare ku ku azumci ranar wannan watan sannan nafila ne gare ku ku tsaye wa dararen wannan watan duk mutumin da ya tsaya ya yi wata nafila a cikin watan ramadan za a ba shi ladar wanda ya yi farilla wanda kuma ya yi farilla a cikin watan ramadan za a ba shi ladar mutumin da ya aikata farillai guda saba'in a cikin watan da ba cikin watan ramadan ba hakika watan ramadan wata ne na haƙuri za ka yi haƙuri da jin kishirwa za ka yi haƙuri da jin yunwa za ka yi haƙuri da jin wata sha'awa ko saba wa Allah tabaraka wa ta'ala hakika wata ramadan wata ne wanda Allah yake nuna wa bayan Allah baki ɗayan ku ɗaya kuke a wajena da mai arziki da mara arziki sai sun ɗauki awannin nan kowa ba wanda zai ɗaga ko da maɓarwa da yake tattarwa ta sha sannan wata ne da yake so ya nuna maka cewa ka tuna fa kai ma bawan Allah ne mutane da yake koya wa ɗan adam ko mumini yadda zai ji tausayi na ƙasar shi kana ganin ga wani ɗan uwa naka wanda yana iya tashi ba shi da abincin da zai ci kai kuma a gidanka kana da abinci wata guda amma yau ga shi kai za ka ɗauki kwana ashirin da tara zuwa kwana talatin duk da a cikin kwanakin nan kana ɗaukar ni awanni kana ɗaukar awanni wanda ba ka ci ba ka sha to wannan rashin cin da rashin shan zai tuna maka cewa ko ashe haka wane da wane da wane suke ji lokacin da ba su shi to wannan abin zai tayar maka da tausayi wannan abin zai tayar maka da jin tsoron Allah kuma wannan abin zai saka ka kace bari in taimaka musu kuma wannan abin zai saka ka kace bari in gode wa Allah da ya bani ni abin da zan ci ba dan na kwana da wani da wani nan ba Allah ya ba mu irin wannan imani hakika ya kamata mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ara mana numfashi da lafiya har muka zagayo muka samu irin wannan wata mai albarka da yawa yawan mutane dubbai sun mutu a wanda shekarar da ta wuce irin rana irin ta yau muna tare da su a gidajenmu a unguwanninmu a kasuwanninmu a offices namu amma yau ga shi suna nan sun koma ga Allah kai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ara maka wannan numfashi ya ara maka lafiya abun ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne da ya baka wannan aro na lafiya mu sani wannan wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake jin daɗi yake karsashi da shi hakika mu sani wannan wata ne watan alqur'ani Allah ya cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa yuzukum al-iddata wa yusabbihu Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wata ne wanda a wannan wata ne aka fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a alqur'ani a wannan wata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga mana yana yayi mudarasan alqur'ani so biyu tare da Jibril alaihi salam hakika wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ƙara zage dantse wajen bautawa Allah shi kuma rayuwarsa ba shi ke bauta Allah shi amma idan wata Ramadan ya zo yana ƙara zage dantse wajen wajen tsayawa a wajen bautar Allah haka zalika su ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zagi dantse da karkashin samun wannan wata ya ishe mu ce mu sani cewa falalar wannan wata a ce maka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ramadanan nan a wannan wata ne Allah yake buɗe kofofin aljannatai sannan yake kulle kofofin wuta malamai da suka suka shirin hadisi nan suka ce hikima akan buɗe kofofin aljanna shine dan ya zama to dama ga bawan Allah wajen kokarin aikata ayyuka na da'a da za su sani da shi zuwa ga aljanna hikimar kuma kulle kofofin wuta dama ce ga bawan Allah dan ta kasance mishi ya guje wa saban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su guje wa saban Allah kuma su gudu wajen neman abin da za su samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata mu sani cewa idan aka ce yau an shiga cikin wata ramadan mu san cewa akwai abubuwan da ya kamata mu fuskanci wannan wata da shi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fuskantar wannan wata fiye da dukkan yadda yake fuskantar sauran watanni a wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa a hadisin da ya wuce ya gaya wa sahabbai cewa a wannan wata yana zo muku wata ne mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa تكتب فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من قرم خيرها فقد قرم yace wannan wani wata ne wanda ake buɗe ƙofofin aljannatai wani wata ne wanda ake kulle ƙofofin wuta wani wata ne wanda ake yi wa manya-manyan shaidanu ake saka musu tasari a kulle su a wannan wata ne ake da wani dare guda ɗaya da ya fi zarra ya fi watanni guda dubu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce hakika duk mutumin da aka haramtawa samun albarkar wata Ramadan to hakika an haramta mishi babban alheri Allah kiyaye ni kiyaye mu baki da su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yadda suke ɗaukan watan nan da muhimmanci sun kasance ana sauran wata shida Ramadan ya zo kullum ba su da addu'a sai dai Allah ka yi sai Allah ka riskar da rayuwar zuwa Ramadan Allah ka riskar da rayuwar zuwa Ramadan haka zalika idan Ramadan din ya zo ya tafi za su kuma amfani da wani wata shida suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya aikin da muka yi a Ramadan ka ɗauki karɓaɓɓen aiki ne Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya aikin da muka yi a Ramadan ka karɓaɓɓen aiki ne kamar yadda sai ga Ahmad Sayyid Abul Amali ya kawo cikin littafin sa Abiru Zaman fi Fadail wa Ahkam Shahr Ramadan wannan kenan yana daga cikin abin da ake son mutum ya fuskanta a wannan wata mai alfarma shi ne daga farko da aka ce maka yau ga shi wata ramadan ya fara yanzu za ka fara fuskanta shi ka fara fuskanta shi da farin ciki da sururi saboda ka samu wata ne albarka Allah ya ara maka shi mumini yana farin ciki ne a duk lokacin da ya samu wata dama ko ya samu wani lokaci da zai ƙara jan ruhinsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da zai ƙara jan gaɓoɓinsa wajen bautawa Allah ya rufa ta'ala shi ta duk wani abu idan ya zo musu na alheri sai su rinka yi wa junan su bishara shi ne abin farko kai farin ciki ka kai ɗan uwanka farin ciki da bishara Allah ya ara muku numfashi da za ku azumci wannan wata mai albarka za mu gani cewa Allah yana cewa wa idza unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zalatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata sura ko wata aya a cikin alqur'ani sai ka ji suna cewa wai ba inna ayoyin ko surorin wa zai ƙara wa a cikin kwanin zai ƙara mushi imani amma ka ga wanda suka ba suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah duk wata sura ko aya idan ta sauka tana ƙara musu imani har ma suna taya ƴan uwansu bishara da wannan ayar za mu fahimta shi duk wani abin alkhairi idan ya zo su musulmi idan zai ƙara kusanta da Allah abin farin ciki ne gare shi abin ya taya ɗan uwansa murna ne da samun irin wannan wata to saboda haka wata ramadan dole a iya kirga shi daga cikin watanni ko lokuta da idan ɗan adam ya riske su ya farin ciki kuma ya taya ɗan uwansa farin ciki da samun wannan wata abu na farko kenan abu na biyu da za mu fuskanci wannan watan da shi shine godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala godiyar harshe da godiyar gabobi a mutum yana gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda ya tsadar da shi zuwa ga wani abin alkhairi to shi akwai wani abin alkhairi a ce Allah ya tsadar da rayuwarka da lafiyarka zuwa ga wannan wata kafarma ai ba ka ba ka kirga wannan wata a watanni na kakar ba sai dai ka ce wata ne mafi girma wannan kenan sannan abin da ya sa za a ƙara gode wa Allah shine hadisin da Imam Ahmad ya kawo cikin Muslim nashi Abu Hurairah ya rawaito cewa wasu mutane daga cikin kabilar Qadada guda biyu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka musulunta da da suka musulunta a wannan shekarar ɗaya daga cikin su ya koma da Allah bayan shekara guda kuma shi wancan wanda ya koma ga Allah ya koma ga Allah ne yake haka ta yaki domin ɗaukar kalmar Allah mun san yadda lada yake ga wanda yake ya an shekantar da shi shi kuma na yan bai samu bai rasu kuma bai je yaki bai je yaki ya yaki ba sai da shekara ta zagayo ya samu ya rasu sai ta yi manzan Allah wanda muka sani da alhaji bin Ubaydullahi wata rana ya kwanta sai ya bacci sai ya ga waɗannan mutane guda biyu a wannan amma abin da ya ba shi mamaki a mafarkin da nasa shi ne wannan wanda bai je aiki ba bai je ya yi yaƙi nan ba ya ji wancan daraja da ya zo sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda lokaci na ya kasance dan ma zai yi wa haka wani ya ce yi daraja buɗe baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi alayka an sama ramadana wa sallati sata ala fi rak'atin aw kaza wa kaza rak'atin sa sai ma za ka ta ce ai wannan ne din shin ba ka san cewa ya azuci watan ramadan ba kuma ya yi sallah kusa raka a dubu shida a wani wayar sallah raka a kaza a shiga daga wannan za mu gane ashe wai duk mutum da Allah ya ana mishi numfashi da lafiya ya azuci watan ramadan ya ji wanda bai samu ya azuci watan ramadan ba ashe wai duk mutumin da ya azumin watan ramadan imanin wahdi saban ya fi wanda bai samu ko idan azumin ka ya fi yawa to ka fi wanda azumin da bai fi yawa ba daraja mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan musa abu na gaba da zamu fuskanci wannan da shi shine ikhlasul niyya tsarkake niyyar ko ramar da niyyar mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamal a'malu binniyat wa inna ma da kullum yin ma nawa duk wa'in da ayyuka ba su yi ba sai da niyya kuma abin da kai niyya a wannan aikin naka da shi za a baka yasa to a nan wajen masallacin kayan take da wata nan a nan wajen ake jin tuntuɓe da yawa mutum zai zo saboda Allah ya ba shi dama da arziki dan haka wata ramadan ya zo zai zo ya tara jama'a ya kira wa'in social media ya kira ana ɗauka yana rabuwa ana turawa don ba kake yin wannan kyautar don mutanen duniya su ce alkuwa da ya yi kyauta da buhun shinkafa ɗari ko kuma kana yi don zafin Allah ta wa ta'ala kai ka ce masu kuɗin ne ɗaya sai a kai da baka da kuɗin mai maka koma ga Allah sai ka ce sai ka daga towa masallaci kana fariya kana ga wanda ne kai a yake kake ga yana tunan ba sun san da aka fara wadannan nan bai fashi Allah ba tun da kake ga mutum dan Allah kake ko don wannan mutumin da kake ga wa cewa bai yi fashi Allah ko ga aikin da yake ko ga riba ko ga kaza Allah ya kiyaye mu kasance daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aikin ku da kuka yi kun yi shi ne don mutane su ɗauko ko kun yi don mutane su fara Allah ya kiyaye wannan kenan abu na gaba da za mu fuskanci wannan watan da shi shine wata kan attawatu sadika kyakkyawan tuba kyakkyawan tuba abin da ake nufi shine ana son a wannan watan kowane lokaci ana bukatar su ba amma a wannan wata na ramadan ana so ya zama to kai ka ƙara tona da tuban ka zuwa ga Allah fiye da sauran watanni saboda ne saboda wannan wata ne da ka samu dama da za ka bauta wa Allah shi kuma yawan zunubi yana jawo wa bawa rashin samun damar bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ba ta yaya za ka samu fursa ko ka samu ladin da ake samu a Ramadan mun ji yawan ba Allah kuma da kuma ya mana Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma tsakanin watan Ramadan zuwa wani watan Ramadan din ana kankare zunubai amma idan da wasu kawai idan aka janye wa manya-manyan laifuka to saboda haka zunubi yana iya ji idan ba kai kyakkyawan tuba ba shi kuma kyakkyawan tuba wanda ake yi shine tuban nan da yake haɗe da sharuɗa guda uku nan na farko ka fara nadama akan ayyukan da ya yi ka aikata sannan na biyu ka ɗauki niyyar cewa wannan laifin da na daina to ba zan ƙara maimaita shi ba har ku kuma a Allah sannan abu na uku ka ɗauka kana ji kana ƙin a zuciyarka ba zan ƙara koma zuwa ga wannan laifin ba kamar yadda kake jin ki kada Allah ya saka ka wuce idan ka haɗa waɗannan sharuɗa guda uku to shi kenan an samu kyakkyawan tuba yadda ake so amma idan ba kamata ba sai ka ga mutum Ramadan ya zo amma bai hana shi saba wa Allah ba sai ga mutum Ramadan ya zo bai hana shi so ya gudu ba bari ma shi Allah Allah yake Ramadan ya zo zai ƙara kuɗin da zai sai da kayayyakin to shi ta wannan zunubin ba zai baka dama ba zai baka dama ka bauta wa Allah ba imam al-hafiz al-bakari an zo an same shi aka ce ya imam me yake damu ne muna da kasala da gaske ba ma iya tsayuwar dare a wannan bara yace saboda zuban ku sun yi yawa ne an tambayi Fudayl bin Iyad yana cewa an na taɓa kaiwa watanni ina kasa tsayuwar dare saboda wani zunubi ba ya ɗaya da na aikata to idan kuma mutane irin mu na yanzu masu taron zunubi da yawa kuma babu su ba Allah ke abu na gaba shi ne abin da ya kamata ka sani yanzu dai ga shi nan ka tuba wa Allah za ka shiga cikin wata ramadan din nan to wata ramadan din nan za ka shiga abin na farko shi ne ma'anar kimatin lokaci ka san kimar lokaci a wata ramadan kada ka zo ramadan din nan ya wuce ba ka yi aikin komai da shi ba kada ka zo ramadan din nan ya wuce ga lokuta da yawa na amma kana kana wani aikin na ƙasha da shi duk wani lokaci mai tsada ne a kowane lokaci balle kuma wata a lokacin da yake cikin wata ramara ibn jawzi yana cewa babu abin da ya janyo mutane rashin albarka a rayuwa a ce sanin darajar lokaci yanzu ka ce wata ramara ne yanzu ya kamata ka ajiye wa kanka lokaci da wannan lokacin na karatun alƙur'ani wannan lokacin na yin istighfari ne wannan na salati ne wannan na la ilaha illallah ne sannan wannan lokaci lokaci ne da zan je in zauna in ji karatu ko tafsiri ko sauran karatu duka da ake karatu a wannan ramadan sannan shi kuma wannan lokaci lokacin da ya kamata in tashi ne in tsaye wa dare sannan kuma wancan lokaci lokacin zan kwanta ne da bacci amma muna samu a wannan zamani samari yan uwanmu wani saboda ramadan ya zo saboda rashin sanin darajar lokaci wai idan aka tashi kawai sai mutum ya ɗauki maganin bacci ne karfi wai sai ya wai an al'adar da yake idan ya tashi karfe wuri ta riga ta yi ba fa a za ba a za ko kuma a ce ma yawa kusa shi ke da shi ba zai shawa da al'umma to me amfani wannan Allah zai bukata al'umma naka ko kuma ka je ka ga wani shi kuma saboda rashin sanin darajar lokaci a cikin wannan ramadan shi kuma sai ya ayyana da wannan ramadan ne ya zo tun daga asuba har zuwa gobe alfajir aiki da mutum na mutar Allah ba da kana zama za ka kawo jikinka yana da haƙƙi Allah yana da haƙƙi iyalanka suna da haƙƙi a kanka da yawa yawan mutane suna zuwa sune ashan sune da tabiri sune kaza sune kaza su zo su gaji su ɗauki mota da safa za su tafi kasuwa su zai hatsari saboda me suna gaji ka bauta wa Allah iyakar gwargwajon yadda za ka yi kan ka je ka yi ifra kan ka je ka huce hajjin da za ka cutar da kanka Allah ya yi sannan mu sani cewa lokaci ne ɗan ƙanƙani Allah ya ce ne ayyaman ma'adudat ‘yan ƙanƙanin kwanaki ne sun zamanin iyaye da kakanni da kakai har wajen ya wuce kuma har yanzu cewa muke lokaci na gudu kuma lokacin kuma ba zai taɓa zai gudu ba sai dai ƙara gudu to saboda haka kan dai ka san ƙanƙanin lokaci gare ka ka yi amfani ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan dama taka da Allah ba ka ta'ala ya baka abu na gaba da ya kamata mu fuskanta mu fuskanci wannan wata da ce a cikin shine a taklilin na tsa'ani karanta cin abinci lokacin da aka sha ruwa sai dai bayan lokacin sha ruwa saboda me mutane suna cin tsananin jin kishirwar da na gari saboda haka ana shan ruwa suka sha ruwa da yawa za su ci abinci da yawa cin abinci na da yawa zai ba su nauyin da ba za su iya zuwa su je su je su sallar kawai ba cin abincin nan da yawa zai ba su nauyin da ba za su iya zuwa su je su je tafsiri ba yadda dare ne cin abincin nan da yawa zai ba su nauyin da ba za su iya tashi ma su kala ba saboda su sun rushe cin abincin nan da yawa zai iya ba su damar janyo wa kansu wani rashin lafiya da domin shi kansa abincin da yawa yana iya kawo cuta ga ɗan adam abin da ake nufi kada ka yi wa kanka amma aƙalla da ya kamata ka ci abin da ba zai ba ka nauyi ba ka je ka yi sallar tarawih ka kuma ka je ka ci tafsiri sannan ka dawo ka ci abinci wanda zai iya rike lafiyarka wannan kenan abu na gaba da ya kamata mu sani shine ta'azzumi ko ilmu ahkamis siyam mu san ilimin hukunce hukuncen Allah mutum za a gaishe yana son bautawa Allah baraka wa ta'ala a cikin watan Ramadan amma sai dai kashi yana cikin bauta da Allah nan amma a ce ya san yana yin wani abubuwan bada suna ta kakkarya mai arziki ya sani ba menene ya yi haka saboda rashin sanin ilimin hukunce hukuncen da wannan azumin ya tsara da sannan mu sani ramadan fursatin littarayyar ramadan wani dama ne da Allah ya ba wa mutum don ya canja daga munanan ayyukansa mutum ne da ya kasance cewa da baya baya baya yin min Allah a cikin jama'a to amma yanzu san ne a watan ya zo da shi ne a sauran gaba gaba yanzu masallacin mu na unguwa kai da kake ma a mai zuwa sallar asan tun gabanin ramadan da ramadan in ba kai wasa ba sai dai kai sallah a waje saboda yadda ake shiga to dan da Allah ya baka wannan dama ka a watan ramadan din baki daya ka samu kai sallar jami'i tun daga asuba zuwa isha to kai kokari ka canja har zuwa bayan ramadan din da mutum ne a cikin samari za a ga cewa mutum Allah ya tarbe shi da harkar kan shan kayan maye to ka yi amfani da dama kaka ina Allah Allah a sha ruwa da in sha bayan a san dai wannan watan ya kama tun daga farkon har ƙarshen sa ba zan daga kara na shiga ba ba zai abin da zai kayan maye to idan Allah ya taimake ka kai wannan kwana da zai to ka yi kokari bayan Ramadan kuma ka wuce shi kenan Allah ya taimake ka kare nan a Allah ya taimake Allah ya saka ka mutum ne ke mai yawan karya amma ka ce sanin wannan wata ramadani ya kama daga farko zuwa ƙarshe ni ba zan karya ba ni ba zan hasara ba ni ba zan yi munafunci ba har Allah ya taimake ka gama to ka yi kokari har a bayan ramadan din kar ka kasance daga cikin waɗanda suke karya shi yasa wani babban malami yake cewa la ta kunu ramadaniyu kada ku yi ta ku so kasance ku ɗan ramadan ne kawai ni ma na mu bayan Allah ne a wata ramadan amma a wata a wajen wata ramadan ko ko Allah ya salafu salih mallakanta a bayan Allah na gari wanda suka riga mu daga sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai yadda su suke daukan wata Ramadan ko da yake a fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da shi ne qudwa gaskiya sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata Ramadan ya zo yana ƙara lilinka bautar da yake yi wa Allah tabaraka ta'ala in ku aka ce yau goma ƙarshe ya shiga to shi ba baki da shimfiɗarsa da shimfiɗar iyalinsa ajiye aiki a gefe baki ɗaya saboda kawai yadda za a ga an rubutu wannan kwashin an samu an yi gamo da kaka da wata ainihin daren da ya kadir sai ke sanan nan bi sabon manzo Allah kuma haka take tun bai da bangaren tsayuwar dare har ya kasance ibn musalli yana cewa sahabban manzon Allah da tabi'ai sun kasance suna tsayuwar dare har muke gane da tsayuwar dare ta yi muke gane shi ce duk wanda ke wanda za mu ga fuskar shi tana haske sannan za mu ga cewa Allah yana sanya mashi soyayya soyayyar da a bukatun bayansa wannan kenan sai kuma karatun alƙur'ani dama wannan wata ne na karatun alƙur'ani za a ga sauran sani akwai waɗanda a kwana uku suke saukar alƙur'ani wani su duk sashi a cikin wata mara suke saukar alƙur'ani wani su kuma duk kunne sai sun sauke alƙur'ani akwai waɗanda kuma sau biyu suke saukar alƙur'ani akwai wanda kuma za su sauka alƙur'ani sau biyu da rana sau biyu da yamma amma dai baki ɗaya abin da ake so gare ka kasa ke malam wani yana saukan alƙur'ani kullum ni ma almajiri wani da na sauke a abin da ake bukata shine ka karanta alqur'ani a cikin watan ramadan da tadabburi afala ya tadabbaru alqur'an karin da karanta karatun alqur'ani kana kokarin gano ma'anar abin da Allah tabaraka wata'ala ya yi a cikin ayoyin kai ko da ko ko da ko izifi dai tak kake karanta wa kullum ya wanda zai zo ya dauki izifi talatin ya karanta yana sauri yana la'ani yana fata wata da yana fata ma'anoni kai kuma kana nan kana kan izifi dai kana gano wannan kana ƙara fahimtar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba shine cewa hadisi ya zo ana gaya mana hadisai ba da kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da cewa yake sauka amma suke cewa ajwadu ma yakulu fi ramadan duk wannan kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suke sufanta manzon Allah da kyauta kamar mamakon girgije na ruwa suka ce amma fa idan wata ramadan ya zo yana lillin ka wannan cewa tashi hakika ko da yaushe ina faɗa cewa shekarar ta wuce wahala da tsanani da aka shiga a ƙasar nan baki ɗaya masu hali sun taka rawa gani Allah ya saka musu da alkhairi an ce da dukiya an ce da abinci na gaske amma kada mu bar wannan ya kasance cewa kowace shekarar da ta wuce ne ban da wannan shekara kamata ya zama to kowace shekara idan ramadan ta zo abin da kai ce shekara ta wuce ka lullun kata ni ko makocin ka ko kuma kai makocin kan da shi ai sai da albuwa ne yana cewa dan haka ni ban kai shi ba na aka wuce ba ko ko kaka abin da Allah ya ya baka kai ko kan ka ce da shi kai na ko da ko da tsagin da biyu ne kai ko da ku da fiye wata ne ka zo ka ɗauko kai ma ka sayo ne da fiye wata ka saka ta a ka ka zo ka raba wata ne Allah zai ba ka jima Allah kuma sai ce Allah zai ba ka ladan wannan mai azumin cikakke ba tare da kuma an bai wata ladan ba hada mu yarda waɗanda suke da dama a cikin su kaɗai ne suke yin abubuwan alkhairi mu kuma da bamu da dama da kai kan da yake sun ga sun samu a Allah ya gaya mana lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim ba za ku taɓa samun aljanna ba har sai kun ce daga abubuwan da ranku suke so ku farko sani duk abin da kuka ciyar duk abin da kuka ciyar Allah tabaraka wa ta'ala masa ne a kan wannan to saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayinsa da zai yanka a wannan wata Allah ya karɓi dukkan ibadun da za mu yi a wannan wata waɗannan damuwa da suka damu wannan ƙasa ta mata Najeriya tun daga abin da ya kama daga rashin tsaro da talauci da ya kafin ju muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna kama kafa da wannan wata ne albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya jinye mana waɗannan damuwa ya yi damu wannan ƙasar da dukkan inda ƙasashen musulmi suke a duniya baki ɗaya Allah ya sa ni azumin mu cikin lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم